يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yayin kowa da muka haɗu a wannan aji namu ko waccan nan makaranta mai albarka mu'assasatul manar bi ahibbatul mannan lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas da muka haɗa tattaruwan ajujuwa da muke da su a waccan nan makaranta mai albarka don gabatar da karatun waɗannan littattafai da manufan ƙara tarbiyyantar da zukatanmu da gabanmu kan abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi wato tarbiyya ta addinin musulunci muna karanta littafai guda biyu littafin farko littafin adabun nufus na Sheikh Abubakar Muhammad bin Hussein Al-Aturi littafi na biyu ma'arikatu shaitan ma'abanil insan littafin Sheikh Wahid bin Abdulsalam Bali Allah ta'ala ya musu rahama muna safiyar Alhamis talatin ga watan Rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda wannan ya zo daidai da uku ga watan March shekara ta 2022 miladiya a karatun littafin ma'arikatu shaitan za mu ta shafi na 292 albidaya wato farkon al'amarin shaitan indama khalaqallahu adama alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya halarci kakanmu annabi Adam amara almala'ikata bi sujudi jami'a sai ubangiji ta'ala ya umarci mala'iku gaba ɗayan su su yi sujuda ga shi annabi Adam li'annahum la ya'suna Allah ma amarakum dan su mala'iku ba sa sabawa duk abin da Allah ta'ala ya umarce su bal wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ta'ala ce su mala'iku suna aikata abin da Allah ta'ala ya umarce su gane ko la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun walakin kana hunaka makhluqun yata'abbadu ma'ahum sai dai akwai wato akwai wani halitta shi yana bautawa Allah ne tare da mala'iku walaysa min jinsikin amma shi baya cikin mala'iku domin kuwa annakum khuliqu min nurin su mala'iku an halarce su ne da haske wa kuwa hulika min narin shi kuma an halarce shi ne da wuta hanaku asaluhu sa'atan liftila sai dubi zuwa ga asalin sinadarin halittarsa haka ɗin sai ya ha'ince shi a lokacin da Allah ta'ala ke so ya gwada shi ba a bar sujuda li adama sai ke ma annabi Adam sujuda muta'allilan bi annahu ashrafu min Adam yana hujja da cewa ai shi yafi annabi Adam an gane ko yana ganin cewa ai shi ya mafi annabi Adam wa qarana bainal usuli wa lam yaltafit ila al-amir bis sujud shi sai rika confiaran yana gwarawa tsakanin sinadarin halittansa da kuma sinadarin halittar annabi annabi Adam bai kalli wanda ya halitta shi din ai shine ya masa umarni ya yi sujudar ba faqala sai shedan ya rika cewa ana khairun minhu ni na fi annabi Adam alkhairi domin kuwa khalaqtani min narin Allah ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halitta shi da yanku ai wuta ta fi yunku ta fi ƙasa wannan maganar ibn qayyim bai yarda da ita ba a cikin littafin ikasatul lafan din masayidi shaytan sai da ya jahiltar da iblis ya jahiltar da shaytan yace shaytan bai da ilimi bai da ilimin sanin sirrin ƙasa da zuwan wuta bai da ilimin kimiyyar wuta sai ya ɗauko sirrin wuta gaba ɗaya ya ɗauko sirrin ƙasa gaba ɗaya ilimin kimiyya ilimin sciences kimiyyan waɗannan abubuwa ya zo ya ije kowanne a tebur ya ɗauki wuta ya bayani akan wuta da yadda take da sun asalinta kimiyyarta gaba ɗaya ya ɗauki ƙasa da dutse dukkan teknolojin da ke kunshe cikin duwatsu sai ya baje ya yi ta bayani a kansa a ƙarshe sai ya fita da natijan cewa ai ƙasa ta fi wuta aka san fahimtar iblis na cewa wuta ta fi ƙasa karanta littafin igasatul lafamin masaji shaitan wa ya lal'ajab abin mamaki innaku ya kirru bi annal khaliqa huwa Allah iblis ya yarda cewa Allah ta'ala shine Allah bal yuqirru bi annal muhyi wal mumitu huwa Allah yana ikirari da cewa mai rayawa mai kashewa shine Allah haithu qala lokacin da iblis yake cewa anzirni ila yawmi yub'athun ya Allah ka jinkirta man ka karɓi raina har zuwa lokacin da zaka tashi mutane ma'ana har lokacin da za a yi tashin alkiyama walakin hal yanfa'ul ilmu biduni al'amal sai dai abin tambaya anan shine shin yanzu zuwa makaranta ilimi da kake yi baka aiki zai maka amfani kana yin karatu amma ba aiki kai dan dan khalafa fatwa ku taqawahu mutumin da iliminsa ta sabawa iliminsa ya saba ma tsoron Allah sa wannan ilimin nashi zai mishi amfani yana zuwa makaranta yana jin tafsirin qur'ani yana jin karatun hadisi yana jin karatun fiqh yana ana karatun tauhidi da shi to amma fa ba aiki wannan ilimin nashi yana da amfani bai da amfani kalla summa kalla wallahi ilimi in ba shi ba aiki ba amfani in kana zuwa makaranta karatun ba gyara maka ɗabi'u da halaye da aƙidarka ba wani amfani ilimi ana so ya canza abubuwa nawa uku na ɗaya ya canza ma aƙida in da kana ganin ai a ɗan ɗaura ɗan guru-guru a ɗan rataye ɗan tsaraka-tsaraka a ofis ɗinka ko a kamfaninka ko a rumfar kasuwanka kana ganin ai a ɗan riƙa zuwa bizitin wajen bokaye-bokaye a ɗan kulla alaƙa da ‘yan cultism ko sama-sama in da kana da wannan fahimtar in kana zuwa makaranta so ake ka dawo rakiyan wannan shirma an gane ko duk kayan kafurci ne kaya ne na shirka sai ka nisance su in kana zuwa makaranta abu na biyu so ake wannan makarantar da kake zuwa ya canza ma ibadarka makarantar da kake zuwa a ga tsarin ibadanka ya canza an samu ci gaba zagewanka da sai kai mako baka kiyamun laili ba yanzu ko kana kiyamun laili akai akai da kana ɗaukar lokaci baka yi azumin nafila ba yanzu ko azumin nafila akai akai da galibi sallolin farilla hawan feda kake musu sai can a rakan karshe wajen zaman tayya sai ka zo a gurguje kana nan farfashi ka jona a'a yanzu tunda kana zuwa makaranta sai ana kallon ka a sahun farko aiki na uku da ake so ilimi ya maka shine ya canza ɗabi'unka an gane ko ya canza me da kai mutum ne mai yawan fushi mai yawan zagi matarka tana yarawa tana ɗanɗanawa zagi da kyara criticizing kala-kala amma da ka fara zuwa makaranta kana zuwa makaranta sai matanka ta rika jin daɗin zama da kai kawaici kunya girmamawa da gare ta har iyayenta har danginta kawar da kai yankan hanzari uzuri ɗaukanta a matsayin ita mace kai ka fi ta hankali ka girme ta ka fi ta shekaru ka fi ta yalwan wayewa da ilimi da sauransu da haka sai ta yi ma shirme da hayaniya da har ma gaga kai kuma sai kawar da kai sai kai mata uzuri duk ta rika fahimtar wannan ita ma tana ɗan jin daɗin zuwa makaranta da kake haka iyayenka da kake zuwa makaranta a matsayinka na matashi a matsayinka na saurayi babanka babanka kowanne na jin daɗin kana zuwa makaranta yana jin daɗin zamantakewa da kai oganka na wajen aiki mutanen layinku mutanen anguwanku to in ilimi ya samar da waɗannan abubuwa guda uku ya tocin aƙidarka ya tsaya ya standardizing aƙidarka ya daidaita ya tocin abin da ya shafi ibadarka ya tsaya ya daidaita ma ibada kawo kan gwadabe sosai baka sauka kan shulda ba sannan ilimi ya canza ɗabi'unka dukkan wani burbushin datti da ke kan ɗabi'u ya zanto ilimin nan yana wanke ma yana wanke ma a kasuwa amana ce da alkawari da cika alkawarin kowa na ganin ɗabi'unka na canzawa to ilimi ya rana kenan irin wannan ɗalibi ma dalla da shi wannan ɗalibin ba wanda ba alfahari da shi tun daga malamin da yake karantar da shi danginsa iyayensa kowa da kowa da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu to jama'a kun ji su mala'iku ga yadda suke shi kuma shaidan kaji irin ɗabi'an da ya fara sai ce ilimi in ba aiki bai da wani amfani bal yakunu wa balan ala sahibihi wallahi duk ilimin da ba shi da ba aiki wannan ilimin yakan zanto bala'i ne ga mai shi kawai an gane ko wa hujjatun alayki yawmal qiyamah sai ilimin ya zama hujja gare shi ranar gobe alkiyama shi yasa al-khatib al-baghdadi ya rubuta wani littafi mun taba karanta shi anan a wannan makarantar ta mata almana ya rubuta littafi iqtida'ul ilmi al-amal iqtida'ul ilmi al-amal a ajujuwan mana mun karanta shi iqtida'ul ilmi al-amal abinda ke hukunta cewa kana da ilimi abinda ke hukunta kai dalibin ilimi ne shine aiki in an ce aiki sune aiki a gaba nawa aiki abubuwa nawa uku na ɗaya aƙidarka na biyu ibadarka na uku ɗabi'unka kowa ya kalli wannan in ka san ba ka canza wannan ka daina zuwa makarantar kawai ka wadatu da kasuwanka ka wadatu da bokonka ka wadatu da hidindimin gabanka kawai ya fi maka alheri kana zuwa makaranta kuma ba ka aiki an gane ko ya zai zanto abinda kake faɗi daban abinda ake karantar da kai daban abinda kake aikatawa daban Allah ya tsare mun gane wannan da kyau ko sai ya ce wa kuna sadaral amrul ilahi bi tsart anan da Allah ta'ala yayi umarni a kori iblis daga aljanna walla'an Allah ta'ala ya tsine masa qala fakhruj minha fa innaka rajim tunda iblis ya kirashe na karatu shaidan amma ya kiyaye yadda ya bi Allah ya ma annabi Adam sujuda ya dora yin girman kai sai Allah ya ce ya fita daga aljanna fa inda karjim dan kai ce faffe ne abinci ba wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma tsinuwa ta tabbata gare ka har har ran alkiyama an riga an tsine ma iblis an tsine ma shaidan wa min huna ta'assalatil adawatu bainahu wa bain adam to jama'a kun ji asalin rigimar da ke tsakanin annabi adam da shaidan mu duta annabi adam ce ta shafe mu saboda mu 'ya'yan shi an gane ko asali an yi an fifita annabi adam ne a kansa shi kuma sai ya ɗora hasada ya za a yi annabi ya girma annabi adam annabi adam aljanna ya zo ya same shi dafa su ne na gaban goshi amma yanzu ya za a ɗauko wani kawai a cewa shi ne yanzu kuma zai zama oga su su bi shi sai fara hasada to tun da ya kangarewa Allah saboda Allah ya fifita wanda ya zo daga baya a kansa sai Allah ya tsine masa albarka ya kore shi tun daga nan sai ya ce to tun da sanadiyanka aka kore ni to daga nan kuma mun kulla wutar sai ya kulla wutar gaba da annabi adam ya kunna wutar gaba da shi da annabi adam kun gane ko fa fakkara fintikamin wata shabbi sai tunani an gane ko ya zai ya ɗauki ya ramuwa ramuwan gayya ya zai warkar da damuwarsa an gane ko shine at-tatsitul ajil daga nan sai fara tsare-tsare na gaggawa wa kuna fakkara wato na gaba kenan at-tatsitul ajil irin matakan da shedan ya ɗauka don ya ga cewa wancan hassadar da ya ƙoƙarin ƙullawa Allah bai goyi bayansa ba, to yanzu ya za a ya iya ɗaukan fansa, wa kuna fakkara fi huddatin makiratin habita, an gane ko? A nan ne shi Iblis sai tunani dangane da hudda tsari makira na makirci habita mummuna. wani irin shiri zai ma ɗan adam don ya ga ya ɗauki ya ramuwan gayya ramuwar gayya fana tsaka ala ajilin nan take sai ya ce rabbi fa an ila yau mu yubu athon ya Allah ka ɗaga mun ƙafa kar ka ɗauki rayuwata har zuwa ran da za a tashi alkiyama an gane ko ƙalal ustadu sayyid kutub babban malamin tafsiri sayyid kutub ya ce laƙaza talaban nasrata ila yomil ba'as shedan ya nema daga mashi kafa kar a karɓi ransa har zuwa ranar da za a tashi alkiyama laliyan dama ala khati'atihi ba wai dan ya nadama kan zunubansa ba fi hadratil khaliq azim a gaban Allah ta'ala a'a wala li yatuba ila Allah ba wai ya nemi a bashi lokaci ne dan ya tuba ga Allah ba wa yarji'a wa yufakkira an ismihil jasim ba wai ya nemi haka ne saboda ya koma ga Allah ya yi tunani wato wa yukaffira an ismihil jatim ya nemi Allah ta'ala ya fe miki laifuffukansa ba laifuffuka masu girma walakin li yantaqima min adam wa dhurriyyati wala kawai yayi haka ne wajen ya dauki fansa dan ya rama an gane alhanin asali hasadarsa ce ta ja masa irin da yadda ke faruwa yanzu a ministries da sauran faratatar na gwamnati da kamfanoni hatta yanzu harkar tuki in wanda ya shekara goma a gida yana tuki sai wani shi kuma a kawo shi bara amma shi yana da certificate yana da tricket yana da kaza yana da kaza koyi tuki a wata makarantar tuki babba shi kuma wani shekara goma da ya irin tukin nan ne na ci da karfi wadda ake koya a kuya da gonakai da sauransu da kan hanyar obajana da makamantansu shi kuma wannan yana da wani special trainer sai ya zo shigo kamfanonin zamani wani da ya shekara goma yana tuki a wannan kamfani a wannan yadi wani da yau watan shida da zuwa sai aka zo za a fitar da siriya direba sai aka ɗauki wannan ɗan watan shida aka ba shi dubi da cewa shi ya yi modernizing tsarin tukinsa wancan gobe ba to sai ɗan shekara goma nan sai ya fara jan haushi don me yasa zai daɗe yana abu ya ba wani siriya direba ba shi ba sai ya kangare shi ba zai biyayya ba manajan darakta na kamfani sai ya kore shi da ya kore sai ya ce to yanzu da wa zai dora fada da shi senior manaja na yanzu ai sanadiyarsa ne aka jawo sa aka kore misali ake dan wai kokarin kusanto da ma'ana an fifita annabi adam da ya zo daga baya akan wa akan iblis da ya daɗe da aka sai ya ce shi bai yarda ba ba zai biyayya ba to tunda Allah ta'ala shi ya wancan hukunci ne fifita annabi adam a kansa sai ya fusata sai ya kore shi daga nan shi kuma sai ya ce to in haka ne sai ya yaki annabi adam da 'ya'yan shi da jikoki ta hanyar makinci don ka san tarihin shaidan ka shirya ma yadda za a kaucewa makircinsa an gane ko musamman tsarawa yayi sai ya yaki annabi adam da zuriyarsa jaza'a ma la'anakullahu wa tsarada shi zai yi haka ne don ya rama inuwar da Allah ya masa da koran da ya masa maimakon ya tuba wa yarbita la'anatallahi lahu bi adam don ya samu dama ya alakanta wannan tsinuwar Allah ta shafa ta annabi adam wala yarbituha bi isyanihi lillah maimakon wato so yake ya shafawa tsinuwan Allah da Allah ya masa sai ya dauka wai annabi adam da ya ja masa maimakon ya ɗauka saɓawa Allah da ya yi shi ne ya sa a kore shi ba wai annabi Adam ya ja masa ba. Al'adaful manshuda wasu irin manufofi ne shi Iblis ya kafa shi shaidan ya tsatsara su wa ba da matsama anna libaka ihe ila yomin ba'at bayan ya natsu cewa Allah zai ba shi dama don ya ce innaka minal munzare an gane ai an ba shi dama ko to tunda an bashi wannan dama ya natsu da haka ina qala Allahu la sanda Allah ta'ala ce masa fa innaka minal munzarin kai kana cikin waɗanda aka ɗagawa kafa ba za a kashe ka ba ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa wani lokaci sananne qala rabbi bima agwaitan to lokacin da ya ji haka sai ce ya Allah tunda ka halaka ni laquzayyinanna lakum fil fil ardi wallahi sai na kawata masu maguɗi da sabo a doron ƙasa. ‘Ya'yan annabi Adam zan kawata masu, zan kyautata masu saɓawa Allah, su ji ba wani abu mai kyau kamar saɓawa Allah. Wala ugu yannakum ajma'in wallahi sai na halakar da su gaba ɗaya. illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayanka wanda ka tsare sai bayanka da ka tsare kawai ba wanda suka iya tsara kansu ba shi yasa shedan sai kana neman taimakon Allah wajen kauce masa an gane ko to daga nan fabada'a sai shedan ya fara yasridu tafasilal khutta yana koro yana ambata daki dakin tsare-tsarensa da makirce-makircensa wa yafsaku anil ahdafil manshudati yana yin bayani filla-filla kan manufofin da ya tsara su gairi ha'ifin ba ta yana cikin tsoro ba wala hayyabin ba wani abu da ke masa kwarjini faƙala shaidan sai rika cewa ƙala rabbi bima agwaita ne ya ce ya Allah tun da dai ka hallaka ni laƙuzayyin nan na lakum fil ardi sai na ƙawata masu saɓan Allah a bayan ƙasa wa laƙuguyen na kuma ajma'ina wallahi sai na hallaka su gaba ɗaya illa ibadaka min kuma mukhlasina sai dai bayan ka da katsari an gane ko a cikin suratul hijri qala al ustad sayyid qutub babban malamin tafsiri sayyid qutub Allah ya masa rahama yace da Allah yace laquzayyinanna lakum fil ardi haddada a ɗuddata fiha wato nan wurin yana tsoratar da su irin kimtsi ne da shi iblis yake da shi shirin da shaidan yake da su shirin da shaidan ya tanaza shirin da yayi shike yake intimidating mutane yana tsoratar da mutane irin shirinsa an gane na ɗaya fiha a tazini ƙawata maka abu yana so ya mallaki wata waya mai zafi da aka sai ɗana tarko duk sanda aka sa caji a masallaci sai ya cire an gane an sa a shago sai ya cire yana so sai ya hau roba roba ya fafa da aka sai fato na wani ya ije a banki sai ya ɗauka shedan ne an gane tadhirul qabihi wa tajmilihi sai shedan sai ya kawata masa mummunan abu ya rufa ma abin kyawu an gane ko wal igra sai rudi ya ruda ka bizinati da adansa al musqana'a alartika biha wanda shine zai tsara maka yadda za ka kaje ka afka wa hakaza la yatajarrahu al insanu sharra illa wa alayhi min ash-shaytan ba yadda za a yi kaga wani musulmi ya yi ƙarfin halin kutsa ma sharri face da zikan shaidan an gane ko face akwai maskatu tasdiyinihi wa tajammulihi akwai wani shafa ne da shaidan ke kawata aikin zunubi wa tadhaharuhu fi ghairi haqiqatihi shaidan zai bayyanar maka da aikin laifi ba a yanda aikin laifin yake ba wa rida'ihi shaidan zai sa wa laifi wani tufa na daban فليفتن الناس الى عده الشيطان والله الى عده الشيطان والله mutane ku fadaka musamman ɗaliban ilimi kowa ya fadaka ya ankara kan tanajin shaidan wal yahdharu kullama wajadu fi amri tazyinha haka ne kullama wajadu fi amrin tazajjuna wallahi duk wani abu da kaga ya baka sha'awa ya burge ka to ka tuno shin Allah ya kada wannan abun in baka tsaya kai wannan tunanin ba ka je ka aikata to zugan shedan ne wa kullama wajadu min nufusihim ilayhi ishtiha duk sanda ka ji kana kwadayin yin wani abu ko mallakan wani abu to ka tsaya ka natsu shin Allah ya yarda wannan abun in kaga Allah bai yarda da shi ba in kaga still kana so ka yi wallahi zugan shedan ne wal yahdaru wallahi jama'a mai taka tsantsan game da shedan faqad yakunu shaytanu hunak shaidan yana iya yiwa ya shigo ne yana so ya jira ka aikata wani aikin laifi sai ran gobe alkiyama yayi ma falo illa an yattasulu billahi wa ya'buduhu haqqa ibadati mutane ba za su iya kubuta daga sharrin shaidan ba sai sun matsa kusa da Allah sun nemi gudunmuwarsa sun bauta masa matukar bautawa falaysa lishaitani bi shartihi huwa ala ibadillahi ala ibadillahi almukhlasin min sabili shedan bai da iko ne kama zukatan bayan Allah na gari wanda Allah ya ba su kariya sanadiyan kokarin su da neman kariyan Allah da bauta masa da suke illa ibadaka minkum almukhlasin haka shi da kansa ya fada alhajmatul ula irin yadda shaitan yakan afko yakan ma dan adam dare an gane ko laqad akhadha shaytanu ala nafsihi ahadan shaitan yayi wa kansa alƙawari layu wato layu layu adiyanna bani adama ajma'ina zai yi gaba da mutane gaba daya wa min hadha yaqumu bil hajmatul ula daga nan ne yake kawo dare da afke hujumi irin harin hari hari da shaitan yake kawo harin da farko alal adami ga dan adam lahadatan lahadata wiladati kun san farmakin farko da shaitan yake fara kawo maka wallahi ya fara kawo maka ne tun ranar da aka haife ka liyunzirahu bil harbi dan ya ankarar da kai cewa zai fa shirya yaki da kai fala sulha in kuma ya fara yaki da kai ba zai yarda da sulhu ba wala hawada kuma ba zai daga ma kafa ba shine hawada daga kafa wallahi shedan tiran da zaka zo dini duniya ya fara gaba da kai zai jijjinke maka hannu haka wai yana nuna kai fa ka zo duniya ne ka tara wa fi qabdi yaji tifli inda wiladatin dalilun ala hirsil ladhi huwa jami'u wa fi battiha inda al-mamati alamatun ala fanzuruni kada kharajtu bila shay wai da kakan ga yaro ya zo duniya hannun shi a yaya duk yan jinjiri in za a haife shi a kuke kanin hannun shi shedan ya ji jinki hannun kenan yana nuna shi fa ya zo duniya ne ya tara amma duk wanda zai mutu ya yake mutu ya yake mutu a hannunsa yaya wai cewa yake kun ga duk gashi na gama tara zan tafi lahira kuma ba komai sai ka yi hattara tun ran da aka haife ka shedan ya fara kai maka hari yana nuna maka zai kulla yaki da kai la sulha wala hawada ba sulhu ba daga kafa inna ma hiya harbun rados yaki ne mai cizo ba an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kullu bani kullu bani adama yata'anu fi janbayhi duk dan adam in an haife shi dan yakan soke shi bi usbu'aihi aiki da yatsun shi guda biyu hina yulatu sanda aka haife shi gairar isa na maryam duk wanda aka haife sai shedan ya sai shedan ya mincine shi kun gane sai shedan ya ya tsunkule shi kun gane ko shine kullu bani adam duk dan adam ya ta'anu fi jambai shedan yakan tsungule shi bi usbu'aihi da yatsun shi hina yuladu sanda aka haife shi gaira isa ne maryam annabi isa ne kawai shedan bai tsungule shi ba shi ma me yasa ba tsungule shi ba eh zahaba ya ta'anu ya je zai tsungule shi fa ta'ana fil hijabi an gane shi ma sai hijabi tunda kun ga a tushen wata bishiya sai ya tsungule hijabin ya kasa tsungulen annabi isa wannan hadisi ne ingantacce ku je ku karanta littafin tilalul qur'an na sayyid qutb wancan hadisin kuma yana cikin bukhari walidhalika yastakillu al-mawludu sadikan me yasa kake ganin aka haifi yaro ko yarinya za ga ta tsandara ihu inya tsungulin shedan ne shedan da yake welcome din shi min ta'anati shedan saboda tsungulin shedan fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min mauludin yuladu ba yadda za a haifi abin haihuwa namiji ko mace illa na hasahu shaitanu sai shaitan ya tsungule shi fa yattakin lasarihan shikenan sai wannan yaro ko yarinya jinjiri ko jinjira sai ka ji ya tsandara kuka min nakasati shaitan saboda tsungulin shaitan illa ibn maryama wa umma sai dai kawai annabi isa dan maryam da baba shi sun maƙala abu huraira abu huraira ya ce ikra in shi'tum wa inni uizu habika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga Allah ta'ala ya riga ba su kariya an gane ko wannan yana cikin bukhari yana cikin sahih muslim jama'an musulmi anan za mu kwana in Allah ta'ala ya hada mu gobe za mu tashi alfarqu baina adawati shaytani wa adawati insan in Allah ya da subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya kara mu wannan aji namu albarka barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله